نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahli sunna da jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 19 ga wata na Zulqa'ada hijira shekara 1442 wanda ya dace da 29 ga watan 6 shekara 2021 yau insha Allah za mu yi darasi na 67 cikin littafin bulogan mara darasi na 67 ganin sati da ya gabata darasin ƙarshe mun kawo ƙarshen dogon hadisin jabir bin abdullah wanda siffanta hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga hutawa daga madina har ƙarshen aikin haji na jiwa zuwa ga tawafin ifada duka dai abin da yake na aikin haji a jumlace wannan shine jigo na aikin hajin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda cewa inda imam muslim ya karuwa ya abu dawud kun babu wani sahabi da ya zo da hadisi mai tsawon siffal hajji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan hadisi na jabir bin abdullah to yanzu kenan bayan mun ji ta a jumlace akwai wasu nukutoti daban-daban ƙarin bayani na mas'ala hukuncin kaza ya ake kaza shine kuma zamu da sauran hadisai wanda su ma dai suna da alaka da hajjin wannan shine kenan yau insha Allah kahin nan akwai tambaya dan waye cewa wanda zai bulaguro zai tashi daga gida zai shiga mota ko jirgi zai jam'in sallah guda biyu jami'a takaddimi to ganin bai wuta ba dajin yanzu zai yi jam'i biyu zai kasar ne ko kuwa zai yi su a zaman gida za ka yi su a zaman gida zan a gida kake baka wuta ba dalilin darurar bulaguro aka harita ma haka ke sai za ka yi kowace hudu a zawar hudu na asar hudu ko cewa magaraba uku isha hudu kenan tunda baka huta ba za ka yi jama'in amma kuma za ka yi su a hulhudu wannan shi ne abinda yake na hukumcin jami'in takadini ina wata an gani a karatunmu za mu tashi ya ce wa an huzai mata bin sabit radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza faraga min talbiyati bi hajji aw umra sa'ala Allah ridwanahu wal jannata wasta'ada bi rahmatihi min an-nar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kare talbiyar shi ta haji ko ta umara yana roƙon Allah yarda shi yana roƙon Allah aljanna kuma yana neman tsari da rahamar Allah ya mai kariya daga wuta wannan shi ma dan yayi magana rawu shafi bi isnadin da'if eh ruwaye tana da rauni wanda kenan ma dogon bayani kanta kuma idan kaga cewa ƙari haji zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam irin aikin da yake ba wani kayyadewa addu'a ta kaza kuma addu'o'i suna da kowa a gude duk wurin addu'a zai addu'a babu wani sharadin addu'a ta ƙari aikin haji ta musamman gaskiyar magana sai wa an jabir hikimar Allah ma saukin Allah sauki na aikin haji ka san abin da ba shi da wahala duka aikin haji za ka ga babu wata addu'a ta musamman da aka ce za a yi ta a wuri kaza sai da ita haji ta yi ko ma ta sunnar addu'a da ambatar da aka kayyade addu'a kalma dai ta labbaika lahum hajjan ko umarata ɓangaren addu'a sai ta rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan qina azaban nar ta tawafi da ake yi daga rukun yamani zuwa hadal aswad nan kadai aka kayyade sai addu'a ta kan arfa ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir zuwa da ƙarshen wannan addu'a ta kan safa da marwa da ake yi amma duk sauran wurare babu wata addu'a da aka zo ita za a yi a wuri kaza addu'a balle wasu irin wanda suke shan wahala ta aikin haji zaka ga amma littafi na munasikul haji maimakon akwai a mutum aikin haji kudin aka cika littafin da addu'a da ba ta da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kowace dawafin farko ga addu'a shi dawafi na biyu ga addu'a shi na uku har zuwa na bakwai gaba daya da an kare addu'a da za a yi da wajen hada asar duk addu'o'i kudin mutum mai yankon akwai mai yakin haji kun yace ta koyan addu'o'in da ba ta ma da asali ita ba kan shi wala babu addu'a da aka kayyade ita za a yi a wuri kaza bayan wannan addu'o'i da aka wadi ta rabbana shi ma a wannan tsakanin rukun imani zuwa hajar aswad amma duk addu'a da kai ta da kwan Allah alkhairi suna Allah za ka za ka iya duk addu'a wurin addu'o'i cikin tawafin ne na ɗaya ko na biyun a arfa ce har ta addu'a da ranar arfa da annabi ya magana cewa mayyacin kalmar da ni na yi annaba suka yi ita ce la'ila illallah wa da wula shari kalau da mulku da walham wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ce mai mayyita addu'a a ranar arfa har addu'o'i an kaɗan ne wanda aka ambata to don haka duk addu'o'i na neman alkhairi ba kai da za ka iya yi durin addu'a to da wannan ruwa dama tana da matsala ta rashin inganci wata ta kawo ga irin addu'a da yake وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهرتها هنا ومنا كلها منحى فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم جابر كبار اللبال تيوا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي نهرتها هنا ومنى كلها منها nan a sallah ne yake waya wannan magana ya ce ni na yanka a nan wurin da yankan shi na soke dabbobin shi dai soke raƙumi ɗari aka zo da shi da hannun shi dai soke 63 sai ya ce wa ali ya idi sauran to ya ce ni na soke a nan amma wa minan dukkan mina kulluha manhar dukkan kewayen mina din da ka soke ta yi ba sai a wuri guda ba ko don ka ce sai wurin da ya soke kowa zai da soke duka kewayen mina din da ka soke ta yi ya ce don haka fanharu fiye da haliku kowa ya soke a inda yake a wancan zamani mutanen ba haka ba ne za ka ce kowa ya soke a masarki shi ai gaga zaman baya ba wari zai yawa mutane wa wurin rayuwar a wancan zamanin duniya ba haka bace ba kenan kuna iya yankiya ba wani matsala za a samu ɗan kewayen kurin amma a yanzu dama ya wuri na musamman aka yi wanda can ne manhar ta dukka ma'ana alhazai aka yi wuri na musamman aka gyara nan da almuhim iya karantar da mu cewa ba wuri guda ba ne ba dole ya anan za a soke ko don ka ce ya anan mun zana sami soke kenan kai mai ka zo nan ya ce don haka fanharu fi rihalikum kowa ya soke a inda yake wannan shi ne bayanin da ya wani wurin kuma ya ce wa kwamtu hahuna wa arfatu kulluha mutu na tsaya a nan a yanar arfa amma arfa duk kewayen arfa gaba daya wurin tsayawa ne nan ma kore kan wani ya ce ai sai ya zo inda manzo Allah ya tsaya nan ne zai sami lada ko harfin hajji ce ta yi nan iya ko annon sadaka kun bi hau dutse ba irin ake hawa a yanzu wasu da jabar da rahama wani ake hawa wannan ana ta kokowa ne ma ya faɗo ya goce wani ma ya kare an sha ɓanna a wannan wuraren mutane wani ji ke kurin ba nan ya hau bai hau arfa ba damar ta ake hawan arfa za ta yi an ce hawan arfa a kunnen shi to in jirgi sai ya hau ji yake sai ya hau wannan dutsen takwan arfa ta hau to ba ba wani matsala duk kewayen arfa din da ka tsaya a hidin arfa ka samu arfa kuma arfa ta yi ba dole bane ba sai inda manzo Allah ya tsaya sallallahu alaihi wasallama ko kuwa sai ka je ka hau dutse ma ma ta hau dutse kenan ya ce kenan na tsaya a nan wa kaftu a huna wa arfa ta kullu wa mukim na tsaya a nan ne amma arfa duka kewayen arfa wurin tsayawa ne ma'ana wurin da ake samu kanka a hilin ya ce wa kaftu a huna wa jama'un kullu wa mukim na ma yana magana a musu da lifa ya ce na tsaya a nan ni inda na tsaya amma nan jama'a ma na musu da lifa dukkan musu gaba daya inda ka tsaya ka kwana ka kwanta wurin kwana ne wurin tsayawa ne ba sai ba ka zo inda na tsaya nan da ke na kowane wuri da ke alhamdulillah za akwai alama ta mina alama ta muzdalifa alama ta arfa kowane an yi hudu kuma da alama mutum zai gani inda ya karanta abu to sai wannan ruwa ce ta musulmi وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه عائشة رضي الله عنها كبار الأبار الشيوى النبي صلى الله عليه وسلم يا شقاء مكة دق سما معنى تدو نثنية دق سما يشقو asalin maka har yanzu akwai mai zaka shigo ka baka zanga daga sama kuma akwai ta ƙasa to ta sama ya shigo kuma ya huta daga ƙasa ana hanya ta ƙasa wannan da abu ne wanda yan uwa a da yanzu yana da wahala ga alhaji samu wannan dama kai za a kawo ka ko a turo ko a sawo kuma a cikin kar idan kun kai kanka kun a masabki ba ka huto hudo kan kai ka sama da kai zai shiga maka ma ba ka sama da kai zai shiga da kai maka ba kanka don abubuwa ne a yanzu gaskiya kuma dama an ce ba na bada bana shi ta dace ba ba wani bai cikin aikin hajji a cikin kashi wata wuri kaza kuma dama abu ne zai iya da halayewa mu kenan ruwaya muttafaqun alayh kenan bukhari ya ka muslim ya ka وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات به طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم abdullahi bin umar halin shi an san mutumin mai bin sunna kwarai abin da ya gama za'ala ya kurmi zai ba ruwan shi nisa a kai shi bin umar kan lamadun maka illa ba da zituwa inda ya zo maka sai ya kwana a zituwa zituwa wurin sananne ya shiga maka a nan yake kwana hatta ya su bi har garin allah ya waye wa ya kasa sirri yawan kai shiga maka yanzu ka san wurin an kare zai na maka za ka san wani zituwa kwarin cikin gari kake kwarin kana kan wasoro kana ma baka yaba yan kaka har an jin inda zaka bar tun abubuwan ada gaskiya suna da wahala samun dama wannan haka kwana a nuri baka duba kama damar damar to don da abin da yau kana ne kurum wa an ibn abbas radiyallahu anhuma annahu kana yuqabbidu al-hajar al-aswad wa yasjudu alayhi rawahu al-hakim marfu'an wal bayhaqi mawqufan abinda yake ruwaya cewa aisha ibn umar abdullabin abbas ke cewa shi ke halin ibn abbas kanu kabin iya sumbantar hajjar aswad kuma wa su juda ala yana sujada a kan shi wannan ruwa ta hakim ya kashi marfu'an bahaƙi mawakufan to wannan ruwa ya ƙwarai magana malamai magana akan rashin ingancinta shi yasa har imam malik ke cewa yin sujada akan hal asar bid'a ce ma shi imam malik ce da rashin tabbata akan wajen shi sai bid'a ce ma sujada akan shi kullum abin da yake tabbas sunbanta ka sunbance shi ko ka taba ko da hannu ko da wani abu ka sunbanta shine sai ya tabbata ma sun gaskiya tidda da muka mallaka misali wa anhu wa tarwat ibn abbas radiyallahu anhu ma qala أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين متفق عليه وأن رواية ابن عباس wadda bukhari ya kawo muslim ya kawo iya ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu umarni an yarmudu tilasta ashwat wa yamshu arba'an za su yi gudu-gudu a kewaya uku kuma su yi tahiya a kewaya hudu to wannan sai ke gama a wannan ruwayar ma bai na rukunai tsakanin rukuni biyu yake gudu-gudu tsakanin rukunin yamani da hajjar aswad a nan ne suke ɗan gudu-gudu haka wannan mun san kuma yanzu ana magana cewa dukkan kewaye uku sai magana ƙarshen magana da nan mai masala an ce wannan ruwaya ta maganar cewa yana ruwaya bin abbas yana wannan gudu-gudu tsakanin wannan wuri biyu a hajji ce ta farko da ya zo umara da ya zo ta bayan umu da biya a ita ne da aka ba su wannan dama su zo su yi umara ta ramu wannan a shi ne asalin fara wannan gudu-gudun ce a lokacin nan mushrikai suna gehin ɓangaren gusun ɓangaren rukun namani suna so su ga musulmi sun zo a gaje dai a gaɗa ma a gabatsansu to an ce adama da ya guda wasu a cikin ƙarfi muke in sun kewayo da suke a gudu-gudu su san a cikin ƙarfi muke su san har da sauran ba ba makaci ba suke gudu da suke kallon su suke haka nan farko asalin abin ke abin fara to amma daga baya hajjin ban kwana yayi amma gaba daya akai tayyiya uku kewaye uku gaba daya ake gudugudu wannan na ne na yin gudugudu a kewaye uku a bangaren rukun manhaji asawad a umar rashid da zo ta kaza a shi ne wannan amma a haji da ya zo duk kewaye uku a zawon harko ake yin gudugudu kuma a hudu a yi tahiya wannan kowane an yi wannan a wata hali ne daban halin harko amma daga baya dukkan ukun gudu-gudun duk ake uku ake wannan shi ne magana tabbatata aka gama ruwayoyin da suke kama don zai kama wani tuwa za a ke na an ce yana yi a wancan an yi shi a wani zamani ne amma ƙarshen lamari ya koma dukkan gudu-gudun ake yi a tsawon kewaya uku sai وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت طواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة ابن عمر يقول أنه صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إن زي طوافي نهركو mai tsafin harko ke ni wanda ya zo haji yana gabatar da umara da harko kayan aikin haji in ma kirani yake in ma tamattu'i yake dai iya gabatar da tawafi na zawar shiga maka to a wannan tawafin harko da ya zo a shi ne yake gudu-gudun kenan tawafi da ake yi bayan an sabko daga arfa an yi kwanan musulifa an yi jiwa tawafin ifada a wannan ba a gudu-gudu kuma ba a buɗe kafaɗa ta dama ja wannan sutarka yadda take kuma ba ka gudu-gudu wannan bambancinsu da na a na harko ne ake gudu-gudu kuma a buɗe ka haɗa ta dama wannan shi ne magana amma a na harko ne ake amma a na biyu komi ba wani buɗe ka haɗa kuma ba wani magana ta gudu-gudu to nan da ke nan magana kowace mai bayani wannan sai abin abbas da ya ce ana kewaya uku daidai tsakanin rukunai ne ake yi to wannan a hajji ta rukoci ta umara da ta ramuwa amma a hajji wannan ruwa ibn mutana ishara ne a aikin hajji da zo yayi wannan kewayen ukun gaba da gudu-gudu wa fi ruwaya a wata ruwaya duk da wannan ruwa da makaranta kenan ita ce zai magana a kanta nan duka bukari kawo musulma kawo amma ta ibn umar kin a wata ruwaya daban yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا طاف بالبيت في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه شيوا يشي ناغا من زعنا صلى الله عليه وسلم إن زي طوافي أحج كو عمرة أول ما يقدم فرق زوادي fa innahu yas'a yana yin wannan gudu gudu salasta tawafin bil bait kaji dakin duka yake kukkewaya gaba daya ba ba ba ba ne kunani ba irin wacce na ibn abbas azab wannan a wani hali ne yace iya yin gudu gudu a tawafin farko da yi kewaya uku gaba daya kuma wa yamshi arba'a tahiyya tahiyya kamar ta kullum a kewaya hudu wannan ruwa bukhari ya kawo muslim ya kawo wa anhu wata ruwaya daga dai abdullahi bin umar radiyallahu anhu qal lam ara rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaslimu min albayt غير الركنين الايمانيين yace ibnu umar ke cewa ban gaba manzana sallallahu alaihi wasallama yana shafa wani abu a cikin ka'aba an ba wannan rukunin guda biyu ba al-yamaniyin bangaren yaman mana na gusu an suke fuskantar yaman kenan wannan ruwa ta musulun nan mai ke shara ganin rukunin yamani ana shahar shi amma shi bambancin shi da hajjar shi hajjar asawadu shi hajjar asawadu shi rukunin yamani inda dama ne ka shafa ba wani sumbanta an ba dama ba daga hannu kurin ka shafa ka wuce ba maganar sumbanta ba kuma kurin shafa shi ake amma shi hajjar aswad inda dama ka sumbanta da bakinka yanzu kuma ganin ka hasa ma haƙora don kace yanzu kace kai wata haƙora ma in kai sa ma sai ka haƙoran in ba ka sa abu gaskiya kenan inda dama dai ana sumbanta hajjar aswad in ba dama ka shafa da hannunka ka sumbanta amma da annabi zan annabi zama annabi sallallahu alaihi hadda sanda yake tabawa da taro ya sa sandar shi shafa in ya taba kuma sai sumbance ta kenan ɗayan uku ne ko ka sumbanta ko ka ko ka sa hannu ka shawa ko ka sa sanda ka shawa an babu sai ka ishara ko Allah in ka zo wurin ka Allahu akbar ka ishara sai ka wuce to amma shi kuma mani ba sumbanta kuma ba ka ce ba daga hannu balle magana da sanda kurin ka iya ka shahada da hannunka kurin baka ya kun ka wuce shirkur ma ne ba sabbanta shi da baki ba samun sanda kun ba ishara kun wuce kake amma hajar aswad shine wannan ɗayan hudun wannan ko ka sabbanta ko ka sa hannu ka sabbanta ko ka sanda ka sabbanta an bai yiwa ka ishara kun ka Allah ka kawai shikenan ka wuce shine bambancin da nan kuma shin zai ga me ya kawo wannan guda biyu domin an ce wannan a ginin ka'aba wannan rukunin guda biyu na ɓangaren yaman su ne suke kan asalin fanda sun kin annabi ibrahim salam ka'aba ta wancan ɓangaren wannan sukurwal biyu ba ita ba ce ba asalin fanda sun kin ibrahim wannan ɗan kewaye da aka yi zuta shi da samar kinu wani ɗan kewayen shi ne sauran ka'aba kuma haka Allah ya kaddara ya zamanto a yau haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya isku asali ba haka Ibrahim bai shi annabi Ibrahim alaihi salam ya gina Ka'aba sama da haka wannan sauran da ake yau yake dan kewaye wannan har ne gina ta kwarai shawa an samu matsala ta zubewa lalacewa Ka'aba an nemi a yi ginin ka'aba to aka ce a nemi kudi kowa kai ka haram halaka za a kawo ka a sama Allah haram Allah bai bukata haram sun san da Allah san gaba Allah bai bukata ka Allah haram to yanzu ai kowa san kanshi ka san haram ya gama ka ba kowa shi gudun ya kama Allah haram amma na so gina ka'aba amma halakin ce matsala aka dan tantar abin abin da aka tara aka kasa kama abin da gina ka a wancan zamanin ba wani fara beton ba wani fadda sai kwata bai wani block gaba daya amma halakin da aka tara ta kasa mai da ka'aba da take wani ya kantar da kai matsala ta shirka da al'ada ka kore shawa sun san da Allah ba kun san tsoron kamun Allah su kuma tsara su kurin an mai da musu ne gaskiya ƙarya amma su ƙarya gaskiya suna gudun shirka daidai ce ba laifi ba kawo haka Allah tsara haka suke ji kaga amma suna tsoro su kama alharam su kama alharam shikenan da aka zo aka samu wani mai dabara wani injiniyar shi kuma ya ce tukun wannan kayan tun da fusa yi mu rage girman mu rage girman ka'aba kudin ga abin da zai yi ya filam shi ma ya hankali a hankali aka a to za a rage girman saboda sai da yi da girin yadda yake asalin aka rage girman ka'aba ta bangaren arewa sai aka gina ta a wannan sauran aka bar shi amma kowa san da sauran ka'aba ba ka ba take ta sanar magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya isko na abun haka amma sun ɗan mai da kuma kowa ya yi mata takara a hau sai ki ce ma aisha aisha in ba dan ba mutane ke ana ƙwarai shawa sabbin musulunta da musulma da masu kahurci ba in ba dan gudun fitina bakin gare su da na mai da ka'aba asalin fantasan kin ibrahim yadda ibrahim kina ta na mai da ta kuma da wannan ƙofar na mai ta ƙasa kin san me ya kawo haka ya ce wannan ɓangare kwarai shawa suka kasa kudinsu suka tara a gina ka'aba ya yi gajiya shi ne aka rage girman ta zancen ɓangaren kuma kowa da suka yi sun yi ne sai su ga dama ya shiga aka iya an ga taruka su turo ka sama dama takara ce wani mai garika turo ka zikun ba wani mara baka zo ba ya ce don haka suka yi sai suka dama shiga suka yi ce amma inda ba da wannan ba tola da na maida ta asalin gina ibrahim maida fara sakin ibrahim kuma maido kowata in kowa biyu gabata da yamma to annabi haka ana nan annabi sallallahu koma ga Allah Abubakar yazo Umar yazo Usman yazo Ali yazo su kare can lokacin fitina ta lokacin Muawiya sai da sai ba kudan shi wannan jirgin asabta Abdullah ibn Zubair da ya tawaye bi mubaya'a ba to an samu dai abu ne Allah gafarta musu to yanzu ai an zo an yaki hajjaji ya kawo hari makka an yi kone-kone an kone makka an yi bala'i dagar makka sun koma a cikin wannan hali sai abdullahi bin zubair ya kira ya tara mutane shawara iya matsayin shi ne gwamna aminu mulki a makka to ya ku gani game da ɗakin Allah ga shahalin da Allah da tashi ya ku gani kuma shawara annan abdullahi bin abbas ne ce mishi abdullahi bin zanga maka ka bar wani ɗakin da annabi ka bar shi wani ɗakin da annabi bar shi ka bar shi inda ka kushe ka taɓa shi ya samu goyon bayan mutane ce wani gaskiya ka taɓa shi ka ce to ni zai zan zan iskara abin da na gani shi zan yi kurin ya kwana uku ce iskara kwana uku ya ce kai ni wani kurin abin da na gani ita zama ku tambaya in ɗakin ku lalace kun bar shaka nan in ɗakin ku lalace kun bar shaka da ginin da ɗakin Allah ya wannan haka ta kun zan sake gina ka abukura yanzu da kiniya za a rushe ka'aba sake sabon gini to zama tsala waye zai hau turu birgin ka'aba akasa waye zai hau aiki ta kataka waye zai hara hawa turowa amma ta hawa ta rushe ta gyara za wani ne kokarin hawa ya turo burki da ya biyu to suka shuru abinda aka yi shikenan kuma aka yarda aka rushe ya mai da farda sun gida yadda aka tona idan suka idan suka farda suka ibrahim aka suka farda kana ibrahim a wancan bangaren ga abin da ibrahim yana yi farda suka yi aka suka farda suka kana ibrahim aka tado ta daga nan gaba daya aka daga aka komi wannan abu dai bai jima ba ana yi ɗan lokaci don lokacin fitina ne ta gaba su wancan yan adawa tashi suka samu dama suka ci ƙarfin abdullahi zubair har ma suka kashe shi suka kashe shi a garin maka sai abin da ya wakana dai kuma shi wanda ya haukin abin da mulki babban marwan ya zo ya sa aka rushe kuma da hujjar cewa annabi ga haka ne barta sai ya maida ta kuma inda manzon Allah barta da aka zgota ya sake rushe wancan wurin wannan shi ne lokacin da rumurgan ya zo aikin haji sai shi a wanda shugaban a rumurgan wanda sai ya kace ya kawo magana mara kyau ga labin zubair labin zubair ya yi ɓanna ya ɓata kaza kaza kaza sai ɗaya cikin wanda cikin sa bai ce kai wanda suka yaji aisha ce wannan magana ba ya yi ta bada kara aisha ni na ji aisha cikin abin ne ta yi ce annabi sallallahu ya yi annabi ya wannan magana in ba dan ba kenan annabi da ya yi. kenan wani abu da manzo Allah ya shara yi shi abin da bai ba aikin manzo bai ake da kama sai ga ga ga gaskiya magana kakka soke shi ya yi abin da yake annabi annabi bukata yi ya ce wallahi inda na san haka ne ce nima da abin da burushe ta ba ke ne a takace muna magana wannan wurin to shi ne har yau wannan fitina kowa kauce ta ya ka bar ta yadda take wannan bangaren yake ga wurin kun amma an ishara an sa dan wani kewaye dan wani kare an sa wani wurin asalin ka'aba ce kenan akan shiga yanzu mutum shiga wurin ya sallah nafila biyu barka biyu wannan ne kamar cikin ka'aba ne wannan wurin an shiga mace ka'aba ne to kenan shi yasa kenan annabi kenan tun da wannan gehin bai cikin asalin rukuni ba cikin rukunin Ibrahim bai cikin sukurwa sai annabi kenan bai shahawanta bai shaha wannan kullum bangaren yamaniya shi wata rana ma'auya ibn Abu Sufyan ma'auya ya zo aikin haji sai ya tawafi sai da ya zo bangaren na ajin shamkin ya shahi shaka sai ibn Abbas ce a wannan wata sabuwa ce annabi wannan sha annabi sha nan ba sha me ne aka sha me ne aka sha aka sha shi ce sunna sunna sunna babu shi annabi ba ya shi kana gaskiya kana gaskiya ru shikenan ce sunna ke bi ba na da wace haka ta to kaza wace ba annabi ce wace wa ana annabi ce bai haka annabi haka annabi shikenan ya daga nan kuma shi ma kuna mai tambayi ba a yi ba sha wancan magana a takaice dai wannan shine magana ta kenan annabi wannan wurin biyu iya shawarar kun imani wancan hadin asawad imma ya sumbanta imma ya shawa duk abin da ya maka wani buga bayani wa an umara annahu qabbala al-hajar wa qala inni a'lamu minkum a inni a'lamu annaka hajarun لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه na umar bin khattab karantarwa ce da muka kamar suka dauki wani abu ne na bauta ne wanda ake dutsen dan ga wani matsayin dutsen ne he da yazo daidai hajar aswad sai umar ya ce ni inni a'lam annaka hajar na san kai dutsi ne la ka duru wala tanfa ba ka cutarwa ba ka amfanarwa amma menene ya ce laula anni ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabla an bara daga manzo Allah bin Isa bin Gabsan jaga ba kurke sunna ce kun daga annabi yayi amma mara daga manzo jaga ba daga annabi yayi ba nan kenan kun yayi ne dan sunna amma ba da ba ya aqida wani tun zai mai wani abin ya ismace shi a kurin sunna ce ne kuran nan karantarwa ce kenan hajar sunna ce sun manta shi ba don wani samun abu a wurin shi wa ana abin tufai kuma na ruwa bukari ta ta musulmi ya kawo wa ana abin tufai alƙal ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya tufa bilbait wasu tasilimin rukun bi mihijan ma'awu wa yi ƙabbil mihijan rahun musulmi abin tufai da ke cewa naga manzana sallallahu alaihi wasallam ya tufu albayt iya kewaye ka'aba wastaslimu rukun iya sumbanta rukun nan yani ma naga da kawai bi mihjan da kokara mihjan sanda mai lankwasa haka wata take da lankwasa mai makami haka ce almihjan kenan iya sumbantal iya shahwal da wannan sanda in dora ta in so kuma yace kuma sun yuqabbil mihjan sai sumbanci sandan shi kenan ina hakan wannan ruwa ta ta musulun wa an yi labin umayya ƙal ya labin umayya ke cewa tafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin akadar rawar hamsa inda nasa'i wa sahawa turmisi na ya labin umayya abinda yake cewa manzana sallallahu alaihi wasallama ya yi tawafi muttabi'an al-ittiba shine kare nan ka bude nan shi ma wannan mai bayani ya wakana a zawwal farko ta shiga makka kuma da wani gwado tsanwa nan me yake karantar da kai wannan mas'ala kenan harami na aikin haji wasu na ɗauka dole shi ba da ba da bari ba kana nan tsanwa ne ma tsanwa ne ba sharadi bane ba illa kurum ko ai kan ko ba haji ba annabi ya ce mai mai kyamu sai wanda yi ko ne kori ne shi shi yi amma wai ba dan ba cewa sharadi ne harami sai da farin kaya da farin harami duk wanda kai in dai baka saba wando da riga kai yawa kai sallah kai harami hajjin ka tayi ba matsala komai kuma da mu kuma mi bayana musu kuma mata da mu basu da mata bas da wani harami na kayan haji kayan ta na yau da kullun ne kur namiji yake da wani ka'ida mace kayan ta na yau da kullun sai dai idan ba ta sa hijabi da tana sa hijabi ko na ba ta sa hijabi ka ta sa hijabi da zani ta sa sutura cikakka da ne cikinta shine kuran kuma kar ta sa kaya mai ado shine kuran kar ta yi ado shine kuran amma tabbata da kuma hana ta sa tarihi ta sa niqabi dan hana ta mace ba sa niqabi ba sa gam saboda sutura ta sutura ce saboda addinin ta sa ba sa gam ba sa niqabi aikin haji mata bace sai eh وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المحل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه an zuwa malik ba da labarin cewa cikin tahiyya da suke ci aikin tuwa aikin haji cikin harami kuma na aikin haji ce kanin hulumin al-muhid wani mai talbiya iya talbiya kuma wani Allahu akbar Allahu akbar ba wanda aka mai inkari kenan nan ya sauka da kai menene lalle talbiya an sha talbiya tun daga doka harami har zuwa aiki aje kare aiki amma cewa ana iya wasu azkar daban ana yi hirama daga maka ga ga madina ke da shi kai magana ba amma dai wai talbiya ana kuma kabbara cikin ma'aikin kuma babu wanda aka mai inkari duwunde ana tarbiya tun daga harama daga miƙaƙi har ya zuwa shiga maka ko ka'abun haram don ta yanke aikin umara aikin hajji kuma tun daga niyya da kai ta da bai kalawar mahajjan kana tarbiya har ka je mina ka kwana ka wuce arfa ka ƙare wunin arfa akwai tarbiya duk da adda ta yi yawa a wunin arfa kuma ka zo mun zalibar ka kwana ka dawo mina idan kana fara jiwa an ƙare karshen jiwa wurin jiwa na ake yanke tarbiya shi kenan a nashi ƙari tarbiya ko da ya koma mina kuna ne sauran azuka tarbiya ta ƙare a wannan kwanaki kudu ake na mina da kai jiwa ka ƙare tarbiya sai wa bin abbas radiyallahu anhu ma qala ba'athani an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi thaqal aw qala fi ad-da'fa min jam'in bilayl abdullahi bin abbas ke cewa annabi sallallahu ya aike ni tare da mata da sauran kayan su na bukata sha takalla ko ta da'afa ma'ana dai ma aka taba kai mata masu rauni da yara da tijari masu rauni daga min jawan daga muzdalifa cikin dare ya tura ni muka yi gaba nan mai gaso kawo mata da duk wani mai rauni daga dare ya yi ba sai ya kwana ba a muzdalifa daga dare ya ruwa sai ya kama hanya ta zuwa wurin jiwa a ji a yi jiwa da wuri kayan mutane su shi ne damar da aka ba su tunan ganin cewa da ake cewa wutar ce da ce cikin dare kamar namun shafi amur bin hamad suna ga cewa kodin daga nusufin laili wasu na ci a haya zuwa fadawar wata lokacin da wata ke fadawa a wannan gadi ba tara ga wata daren goma ga wata tsari na wata ke faɗawa wannan lokacin mai aka ci annabi ya turo shi abinda ya tabbata shi dai ba sai ba gari ya waye a takaice amma dai an ce ba rabin dare ba ne ba da wasu ɗauka dai kamar shafiya a nan sana ɗaukar saka nabila kan rabin dare to wani ana magana masu rauni duk mai matsala bai tsayawa sai garin allah ya waye ya hutu tare da mutane yana hutawa da wuri ya ce cikin dare muka kalu muttafaqun alayhi sai wa an aisha radiyallahu anha qalat ista'adantu ista'adantu sawrat ista'adantu sawrat rasul استأذنت ثورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت سبطة تعني ثقيلة فأذن لها متفق عليه نعية تكبر لابارن شوى سودة ارتبى عائشة قوانانتا wadda suna suna dasawa da aisha ita da ta ga ta gama bukatar maza bata bukatar abin armi ta rasula ni na bar kwana na amma na ba aisha to dama ganin ita ce annabi a ramadama bayan suna suna wajen farko a nan ramadan su bayan khadija ita ce sauda kuma sai aisha tare kenan annabi suka zuzu kuma zama tare to kokari suna dasawa ita ba aisha kenan kwananta ta ce ni kwana na aisha to aisha ya take ba labarin ta sauda ta nemi uzuri wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a daren sallah a muzdalifa kenan ganin ita ta kama hanya da wuri ta ce kana sabata ma'ana mace ce mai jiki ta kaji kaci tana da jiki kenan ta iya da ta wahala shi yasa ta nema ta kama hanya da wuri ke ta har ta har nemi uzuri annabi ba ta uzuri ta huta da wuri ta kama hanya tarurat muttafaqun alayhi dai hujja ce ta masu darura su huta da wuri kayan kenan hutan mutane da bayan sallar asuba وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع وانا رواية ابن عباس اكتوى من زعل صلى الله عليه وسلم ياتي منا لا ترموا الجمرة كبجي هي جمرة كنا قولا كنجي حتى تطلع الشمس سيرانا تابلو nan me yake ishara kan wannan ruwaya duk da yayi magana in kita amma malamai suna ga hadisin yana da hanyoyi wanda suke bashi kadin zama da zama da gindin shi to kan wannan ruwa ta ibn Abbas cewa kenan ko da kun je da wuri bugu jiwa sai ta hudo ku jiwa to kan kuyi gaba a wannan ruwa ta ibn Abbas hadisi na gaba na Aisha wa ana Aisha radiyallahu anha qalat أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النهار فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم wannan ruwa da aisha ta rubuta ban labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki ya tura ummu salama a daren sallar layya kuma ta je faramatul jamra ta qabla al-fajr ta je hijamara kahin keto al-fajr suma madat kuma ta ci gaba ta tsaya ba fa fadat ta tsaya fi ifada da wuri wannan kamar da ya karci na tawjil akam ya kawo wannan hadisan sai ya ga cewa bangaren kari na Aisha ya isnadi kyakkyawa da kari ko ku asar suna ce a gama ruwa ya biyu akan ko ne ya tabbata na ibn Abbas abin da ya hini na Aisha iyakar zaka aljawaz in ta kama aka yayi in ta kama aka yi jiwon kayan kai ta alfajir yayi amma abin da yi ranar ta hudu wannan tabbata suna kan nasa wa an urwata bin mudarris radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man shahida salatana hadhihi yani bil muzdalifah فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد تفصه رواه الخمسة وصحابه الترمذي وابن خزيمة أولا روى أروى من مدرس يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي من شهد ثلاثنا هذه ya wani magana a muzdalifa ya ce wanda ya wannan sallata mu kenan wanda suka yi sallata magariba da isha da shi a muzdalifa wa waƙafa ma'ana hatta nadfa ya tsaya tare da mu hal muka kaɗo nan abin da ke taba shi a sallah asuba ne sallah asuba ne magana yace ya wanda ya wannan sallah tare da mu kuma ya tsaya tare da mu har muka kado daga muzdalifa wa qad waqafa bi arfa qabla dalika laylan aw nahara ya tsaya a arfa ko da rana ko da dare ko da dare ji arfa in dai kenan ya mun ci muku bani a ranar satin da ya wuce ita arfa wunin arfa yana bin daren arfa ya bin wunin arfa duk wanda ya makara inda za ka je arfa cikin dare kare goma sha ɗaya kayan sha biyu kayan arfa kayan da su fata kai kai je ka makara ka zo saudiya ka zo ka zo kai niyya kan ga wahilan arfa ko a da kanka shiga gurin in mutum na kanka shiga sai ka komo muzdalifa shikenan ta duk wanda ya tsaya arfa a cikin dare ko rana kuma ya zo nan kenan muka yi sallah ta asuba da kenan kwana muzdalifa muka sallah asuba da shi muka do da muka do da shi muka tamma hajju hajji ta cika nan shine hujjar masu ganin masu kasan samun sabani kan rukunan hajji ƙarin da ke saɓani na muzdalifa ne don suna tsaya kurin bakin irami ma'ana tawafin wannan makata tawafi na ifada tsawa arfa da sa'i safa da marwa to wannan shi na biyar ake mana kan shi na mako masu ganin rukuni ne dan yace yayi wanda ya tsaya tare da mu ya tsaya a rawar bana shine hajji ta cika ke wanda ba haka ba kai mace kar kenan shine da madadar samun jamhuri suna kan cewa muzdalifa iya cikin wurin da yake wajibi ne baya ba ta haji irin na arafa annabi ya ce alhajju arafa alhajju arafa ce dai baban jigo abin shi dai nan almuhim arafa ko mu cikin dare ka samu shiga hilin arafa ka gangaro ka zo musulmi ka kwana da sai ka tayi wurin jiwo shikenan ka samu haji gurin da ka tsaya da arafa gurin ka samu alhaji gurin ka kama hanya gurin yace kenan hajjin shi ta cika kuma ibada shi kenan sai ɗauke ƙazamta ta aski da waye da ake yi ta bayan ƙari aikin hajji wa an umara radiyallahu anhu qal yace innal mushriki kanu la yufiduna hatta tul'u shams wa yaqulun asharid sabil wa inna an-nabiy sallallahu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khalafahum fa afada qabla an tatlu'a ash-shams rawahu al-bukhari umar bin khattab ke bada labarin cewa mushrikai halinsu kanu lafidun hatta ta shan an suka zo kwanan muzdalifa fa salla kenan ba sa hutawa daga muzdalifa sai rana ta hudo ta bigi dutsen sabir yasu ce asharin sabir sabir ya mana ya saka ya saka rana ke suka ta bige shi tukwan sai su kaɗu annan sallallahu alaihi wasallam saba musu shi iya nan iya azkar garin Allah na wayewa bayan asaba rana ta wannan jin ta wannan hasken fawo kai ta kullu shi mu gangaro bai bai ta kuto mai yata amma ta gargana ta yi wannan hasken na garin Allah ya waye ana kayan ta kullu ya riga ta hutawa dan ya saba ma mushrikai da suke su su hudawa su hutawa ya bayan rana ta kullu wannan ruwan da bukari wa an ibn abbas wa ummu salamat bin zaid radiyallahu anhu qala lam yazal an-nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamrat al-aqaba ruwan bukhari nan abinda yake bara labarin cewa rabar ibn abbas da kenan me yake cewa usama bin zaid annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba iya talbiya tun da fara talbiya hatta rama jamratul aqaba sai da ya zo rasalla ya jehi wannan jamara ta ƙarshe wadda ita kada ake zuwa rasalla kenan he da ya jiwa yanki talbiya ko magana kenan a wurin jiwa kenan aikin haji daga ya hoto daga mai zo jiwa to talbiya ta ƙare wannan shine abin da sanarwa ta Imam Bukhari take karantar da mu سي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه عبد الله بن مسعود يازو أيك هجي هيسك يا سنيا كعبة وجنب مكة ka'aba a hagunkin shi kuma mina a damar shi kenan ya sa jama'ar haka a gaba iya ya sa makka a nankin shi mina a nankin shi ya sa jama'a ke daga ɓangaren zamu ce gusum ya ke ya tsaya na- na wurin jamara daga nan kuma ya ce wa ramal jamara ta da sayatin ya jehi wannan wurin jiwa da tsakuwa ƙanana guda bakwai ya ce wannan shi ne matsayin wan- wanda aka sabu kowa ba- aka sabu kuma bakara annabi kenan dai manzo Allah sallama a nan ya tsaya a nan ya tsaya shi mai ji duk da me ka aka ce magana bakara ganin a bakara aka kawo da yawa daga cikin magana hajji sai wa an jabir radiyallahu anhu qal rama rama rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama rasulullah sallallahu alaihi رمى رسول صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النهار ضحى وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس أروها مسلم جاب كبال لبارن شوى أنه صلى الله عليه وسلم يجي هي جمرة العقبة كنا يوم النهار أرانا صلى ضحى لوكتم ولها ولها تنعيد ولها جيجيوة أما باين ترانا صلى وأما بعد ذلك باين تصلى faida dalta shams ɗin rana ta gushe kenan bayan zawal yake zuwa ya ji ba wannan abin da haka yi a nan sallallahu alaihi wasallam wannan ruwa musulmi sai wa an ibn umara radiyallahu anhuma annahu kana yarmi jama'a kana yarmi jama'a ta duniya bi sab'i hasayat yukabbiru ala athar kulli hasat ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبض القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبض القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري na ibn umar ne yayi wata sunna ta aikin haji ta jiwa annahu shi ibn umar kana yarmi al-jamrat ad-dunya bi sab'i hasayat yana jiwon wannan wurin jiwa na harko to ne kusa da mina ne na kautar ga mina shine na harko shine a duniya iya jiwon shi nan a rana ta biyu bayan sallah kenan iya jiwon shi da na sallah wuri guda kada ke jiwa washe gari ne kwana biyu uku na ke jiwon wurin uku gaba daya da ya zo ya hara jiwon wurin jiwa na farko da tsakuwa bakwai kuma yukabbiru al'adar kullu asata yana kabbara akan dukkan tsakuwa Allahu akbar Allahu akbar haka yake sun mai taƙaddam in yi jiwon sai ɗan gaba sai su ɗansan farhaji a ƙasa ɗan wuri ƙasa ƙasa inda dai wanda ba kowa duwan a da ne da duwa su ne da tuzu gangare duk da yanzu kurin dalle kurin sama ta ɗabi hatta uku ba gare ka zo hatta hudu can kake ma saman fon duwan a da ne sai ɗan gaba sai ɗan kuma wuri ɗan gehe haka da ba komi sai ya fayaƙumu sai ya tsaya inda ya gaba fasikalin ƙibla ya fuskanci alƙibla su mai ya addu'a ya addu'a wani mawai dai da zai daga hannuwa ya addu'a ya ce wai kuma ƙabilar zai jima ya addu'a bayan ciwon ta farko sun ma yar min wusta kuma ya je gaba ya je yi wurin jiwon tsakiya ita ma nan sun ma ya kusa ta shimal in ya ƙare sai hannun ɓangaren hagun sai gaba shi ma'anan fasiri sa ɗan wuri farfajiya da wanda babu da zai damar tsayawa wai kuma zai tsaya mustaqbil al-qibla ya huskanta al-qibla zai addu'a shi ma sun mai tu ya kunta al-qibla ya addu'a ya addu'a ya rufa ya dai zai daga hannuwa ya kuma zai jima a tsaye addu'a haka sun mai yarmi jama'atu zata aqaba zai je kuma je waccan rami na karshe ga shi sai maka zai je heshi min badan wadi daga cikin kwari da adari da ka kwari kasa akwai rami da kasa wani jiwon ya daga sama sama zai koma daga kasa rami daga cikin kwari wala gefe inda amma ita jama'atul aqaba in yi jihita ita bai tsayawa ita ba tsaya da wata gazama da kace sai sai kore ka tsaya ma ana koyar ka ba tsayawa bayan ta karshe ba tsayawa sun mai sarf shikenan daga ya kace ta ya ta hiskura fa yaqulu wannan abin da ibn umar yayi sai ya ce musu haka naga manzon sallallahu alaihi wasallam yana yi kenan haka sunna ta haka manzon Allah yi duk wani abu da kuka nayi haka daga manzon sallallahu alaihi wasallam yayi manzon sallallahu alaihi wasallam yayi haka sunna ce yin haka ina ganin ya kamata mu tsaya ganin lokacin nan na ce to muna iya ƙara kaɗan ko wa anu tun da ce akwai sauran lokaci ƙarfi da magana hadisi guda wa anu radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه na abin da yake karantar da mu cewa bayan jiwa na ajiyar aka yi bayan jiwa sai aski duk da akwai magana yanka akwai magana yan kai muka baya to nan iya magana muhimmancin aski akan sosai da nan sallallahu alaihi wasallam addu'a yi Allahumma arhamul muhallikin Allah kai ji kan masu aski suka ce wal muqaffina su jama'a Allah hamma sai sai ma yace Allah ji kan masu aski fitar su da hamma sai sai idan an auku ita wal muqaffina wal muqaffina hamma sai sai ma amma da karin nan mai girma yici yin aski shi yayi balle a bayan an dawo daga tawafin ifada bayan jiwa saboda a umara nan ake sai don akwai ana so a bar gashi na aikin haji na amma gaskiya aikin haji yin aski shi ya yi amma sai sai ma ya yi allah taimakin ha? wanne? sai sai da aski ka yaci kolo ka yi kwaskwas shi sai sai kenan aski tal kolo kasa gaba daya shi ne aski shi ya yi amma ta sai a rike ta ne da wani abu a rike ta akwai sauran gashin shi ne sosai kenan ka aski gaba daya ka yi kolo ko aski da mace kolo shi ya yi a kan rike ta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته